إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba na karatun wannan littafin mai albarka na sunan abi dawud a majalisin mu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi a yau muna sha hudu ga watan zulhijja hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan shine darasinmu na 97 gomiya tara da bakwai a cikin kitabu almanasik bangare mai bayani akan hukunce-hukuncen aikin hajji kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine baiti ne daga cikin abiya cikin al'imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala wanda yake koya muna yadda ya kamata a ce mun rayu tare da mutane sai yake cewa إن شئت أن تحيا سعيدا من الردى ودينك موفور وعمرك صير فلا ينطقن منك اللسان بسوءة فكلك سوءات وللناس ألسن وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن إذا ذا مواكشي كما يندمك سابا سيكي إذا شئت أن تحيا سعيدا من الردى ودينك موفور وعرضك صيون فلا ينطقا منك اللسان بسوءات فكلك سوءات وللناس ألسن وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل yace in har kana so ka rayu a duniya lahiya ka tserar da mutuncinka kuma ka tserar da addininka ya ce ka kame bakinka ka kula da bakinka ka san me za ka faɗa domin kamar yadda kake da baki kowa yana da baki idan ka faɗi mummuna to za a faɗi mummuna akan kallinkin abin da ka faɗa me yake so nuna muna liƙe baki kame baki dalili ne na tseratar mutuncin mutum da kuma addininsa ya ce wa ashir bi ma'arufin wa samih man yatada ka rayu a cikin mutane tare da kyautatawa wanda ya maka laifi wanda ya maka ta'addanci ya yi masa ya ce wa dafi walakin billati hiya ahsanu idan baka iya yahiyawa ba in an maka laifi to kai kokari ka yi daidai yanda aka maka kada ka wuce me kada ka wuce gura da ido abinda nake so in faɗakar da mu a wannan baitin shine faɗinsa wa ashir bi ma'rufin wa samih man itada ka rayu a cikin mutane da kyautatawa ka kyautata ma mutane ko da ku su a ce ba sa kyautata maka wannan yana fassara mu na faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratu fussilat wadda ayatin muka karanta a sallan magriba Allah madaukakin sarki cewa idfa billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أقول يوشي ka rika zama da mutane da abin da yake mafi kyawu ko da ku mutum ya nuna maka kiyayya to kai ka nuna mishi masoyinka ne ya tabbata a hadisi wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah ya ce ya rasulullah dullani ala amalin yudkhiluni aljanna ka nuna min wani aiki wanda zai shigar da ni aljanna sai manzo Allah ya ce kun muhtinan ka kasance mai kyautata ma mutane ko da ku a ce su suna munanta maka sai ce wa kaifa a'rifu anni muhsin ya zan yi in san ni mai kyautatawa ne sai manzo Allah ya ce maka sal jiranak ka tambayi makwabtanka ka tambayi abokan zamanka wanda kake zama tare da su fa in qalu innaka muhsinun fa anta muhsin wa in qalu wa in qalu innaka musii'un fa anta musii in makwabtanka wanda kuke zama tare da kai sun maka shaidar cewa kai mai kyautatawa ne to tabbas kai mai kyautatawa in sun ce kai ba mai kyautatawa bane to haska ki a wajen Allah me yake nuna muna ashe shaidar waɗanda muke zama tare da su Allah yana aiki da ita a ranar gobe kiyama mu kyautata ma wanda muke zama tare da su don su yi muna shaida ta alkhairi don mu ga alkhairi a ranar gobe kiyama mu yi hakuri da masu cutata muna kada mu maida ma masu cutata muna da sharri mu maida musu da alkhairi sharrin zai koma a kansu da yardan Allah Allah kai muna afuwa ka ba mu hakuri shi yasa Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim babu wanda zai iya haƙuri da cutawar mutane tare da shi yana kyautata musu in ba wanda ya haƙuri ba kun babu mai samun haƙuri sai wanda Allah ya rabo Allah ya ba rabo mai girma Allah ka ƙara muna haƙuri idan ba manta muna a cikin babu sifatil hajji babu mai bayani akan siffa ta aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun kare hadisi mai tsawo wanda hadisi ne wanda babu irinsa a cikin hadisan da suka zo game da bayanin a yake da suna aikin hajji irin wannan hadisan su ake ce ma shakundum jami'an mani'an ya tattare komi duk wani abu da kake so na aikin hajji wannan hadisin da muka karanta ya yi bayani a kai wanda ƙarshe za mu zo mu bayyana siffar a takaice da yardan Allah in mun kare kitabul hajji a cikin minti biyar za mu ga daga farko har ƙarshe yadda ake aikin hajji za mu tashi hadisi na biyu a wannan babin malin ce haddatana abdullahi ibn maslama haddatana sulaimanu ya'ni ibn bilalin ha'ul wa haddatana ahmad ibn hanbalin haddatana abdul wahhab al-thaqafi al-ma'na wahid ma'ana dai duk guda yanda suka ba mu labari an ja'far ibn muhammadin عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد فظاء الله يا صلى الظهر دا العصر ذكرا صلى غدا بعرفة أعرفة ولم يسبح بينهما كما بينا في لا أتكاني سبا وإقامتين سيد أن يسني إقامة بيو كنا كرا صلى غدا إقامة بيو وصلى المغرب والعشاء بجمع kuma ya sallaci magriba da isha'i a jam jam'i shine wurin muzdalifa bi azanin wahidin wa iqamatayn da kiran sallah guda da iqama biyu wa lam yusabbih bainahuma bayyana fila tsakanin su ba qala abu daud hadha al hadith asnadahu hatim ibn isma'il fi al hadith al tawil wa wafaqa hatim ibn isma'il ala isnadihi محمد بن علي الجعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر إلا أنه قال sai dai shi a ruwayarsa ya ce fasallan magriba wal asama sai ya sallaci magriba da al'atama al'atama shine sallar isha'i daga cikin sunayenta ana ce masa al'atama da kiran sallah guda da kuma iqama حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر حدثنا أبي عن جابر قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سنسي مزا الله يتي قد نحرت ها هنا a nan na soke taguwata ma'ana a nan na yanka na layya wa minan kulluha man harun amma mina gaba ɗayanta duk inda mutum yanke wurin yanka ne wa waƙafa bi arafa kuma ya tsaya a arafa fa qala sai ce qad waqaftu ha huna anan na tsaya a hilin arafa wa arafa kulluha mawqifun kuma arafa gaba ɗayanta ko ina wurin tsayuwa ne ووقف في المزدلفة يا تيا مزدلفة فقال سيتي قد وقفت ها هنا أنا نتيا ومزدلفة كلها موقف مزدلفة قبات ينتا wurin tsayuwa ne حدثنا مسلم حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بإسناده زاد فانحروا في رحالكم دهك كسوك دبوبينك مسكنكم wannan hadisin kawo manzo Allah yana nuna ma sahabbai ne ba dole ba sai tak tak inda manzo Allah yayi mutum ya ce dole shi ma sai nan zai zo yayi shine manzo Allah ya ce a arafa nan na tsaya amma duk inda mutum ya tsaya ya wadatar ba sai ka wahalar da kan gaba ka ce kai dole sai ka zo ka tsaya daidai inda na tsaya yanka ma nan na yanka amma duk inda ka yanka yayi to shine wannan abin da wannan hadisi kenan kada ka dora ma kanka cewa sai dole ka yi tak tak inda ma'aikin Allah yayi kamar yadda ake samu a wajen hajji wajen dawafi sai mutum ya ce shi dole sai ya sumbaci alhajarul aswad kenan wajen sumbatar kaga ana turmutsi ana ture wasu wasu ma an ana tattake su to kun ga da an fahimci wannan da ba a yi wannan ba kenan musulunci la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba a dora ma rai sai dai abin da yake iyawa kenan ba za ka iya tabo dutsen Hajar al-Aswad kin ba kada ka ce dole sai ka tabo ka cuta ma wasu ka bankaɗe wasu ko kuma kai a cutar da kai ba حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جعفر حدثني أبي عن جابر فذكر هذا الحديث وأدرج في الحديث عند قوله سيريا كارا أتكين حديث أو جنفة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال فقرأ فيها بالتوحيد سيكرمت التوحيد التوحيد يتكي سورة الإخلاص kul huwa daga cikin sunayenta ana ce mata suratu tauhid domin a cikin ta bayanin tauhidi ne kawai kadai ta Allah shi kadai da bauta ya karanta kul huwa Allah suratu tauhid wa qul ya ayyuhal kafirun wa qala fihi qala ali fil kufa yace ali yana a kufa qala abi hadha al harf lam yadhkurhu jabir wannan maganar jabir bai ambace ta ba fa dahabtu muharrishan cewa fa zahabtu muharrishan jabir bai faɗe ta ba idan ƙari ne idraji ne na marwaitan hadisin wa zakara qissa ta fatima sai ya ambaci qissa ta fatima wannan riwayoyi ne da suke ƙara bayanin wasu wurare na wancan hadisin mai tsawo da muka yi a takaice ƙarin da muka samu shine wajen suratul ikhlas qul huwallahu ana ce mata suratul tauhid bayan haka kuma mun samu ƙarin ba dole ba sai mutum ya ce ya tsaya daidai inda aka ce nan manzo Allah ya tsaya in dai a hilin arafa ne a hilin muzdalifa ne duk inda ka tsaya ya wadatar kamar yadda misali a hilin arafa za ka ga wasu kokarin su sun hau bisa kan kololon dutse kin nan inda an sha samun wanda suke gangarkewa su haɗu su shi wasu ma har su mutu alhali ba dole ba sai mutum ya hau bisa kan dutsen to amma wasu su ta dora ma kansu ganin suke in musu hau dutsen ba kamar ba su yi arafa kin ba ka gani dama da an ce an kauce ma abin da Allah da manzo suka ce ayi to za a fada a cikin wahala a cikin musiba Allah ya kare mu babul wuqufi bi arafa babu mai bayani akan tsayuwa a arafa حدثنا هناد عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها قريشا وسن كسنشي دواندا سكي إرن الدين سو yaqifuna bil muzdalifa suna tsayawa a muzdalifa wa kanu yusammawna al humsa kuma su qurayshawan sun kasance ana ce musu al hums wa kana sa'iru al arabi yaqifuna bi arafa sauran laraba sun kasance suna tsayuwa a arafa qalat sai ta ce falamma ja al islamu lokacin da musulunci ya zo amara allah ta'ala nabiyahu Allah ya umurci annabinsa an ya'tiya arafatin ya zo a arafa fa ya biha ya tsaya a arafakin sun yufida minha sannan daga baya ya kwararo ya huto daga arafakin ya je a musdalifa fadhalika qawluhu ta'ala wannan shine fadin Allah madaukaki thumma afidu min haythu afada an-nas abinda wannan hadisi yake nufi shine lokacin jahiliya qurayshawa suna sunanta ma kansu al-shums ma'ana su sun yi kowa daraja don haka su irin tsayuwan nan da ake ranar arafa a yi tsaye a cikin rana su ba su yin haka don su ganin suke sun yi kowa daraja ana gane da kyau ko sauran mutane su je su yi tsaya arafa amma su ba su zuwa su yi tsaya arafa to shine da musulunci ya zo sai manzon Allah madauki sarki ya umarci manzon Allah ai shine shugaban Qurayshawa ko ya je tsaye a Arafa ya ce kowa ya zo da ƙurashawan da wanda ba ƙurashawan ba kowa sai ya yi tsaye a arafa kenan sai aka rushe wancan jiji da kan da su ƙurashawan suke yi na nuna sun yi kowa da ƙarshe ma a wajen hudubar sai manzo Allah ya magana ya ce a musulunci ba bambanci tsakanin balarabe da wanda ba shi ba tsoron Allah shine bambancin ka da kai da wanda da kai da dan uwanka ba yare ba ko launi ko kuma kabila iya takawarka iya darajar ka a wajen Allah madaukakin sarki inna akramakum indallahi atqakum babul khuruj ila mina babu mai bayani akan huta zuwa mina حدثنا زهير زهير بن حرب حدثنا الأحوص بن جواب الضبي حدثنا أمار بن رزيق عن سليمان الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية من ظن الله يصلى الظهر يوم التروية رانا تتقص توة ذي الحجة والفجر دسلر أصبا يوم عرفة أئين عرفة بمنا أمنا كنا أمنا من ظن الله يصلى الظهر da asuba me yake da suna a rana ta arafa yace haddathana ahmad ibn ibrahim haddathana ishaq al-azraq an sufyan an abd al-aziz bin rufai' qala sa'altu anas ibn malik la tambayi anas ibn malik قلت نتي أخبرني بشيء أقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كباني لابارن وني أبو دك فهمتا دك مأيكين الله aina salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallam az-zuhra yawm at-tarwiya ina ma'aikin Allah ya sallaci az-zuhr yawm at-tarwiya rana ta takwas fa qala sai ce bi minan amina qultu fa aina salla al-asr yawm an-nafr to a ina ya sallaci al-asr yawm an-nafr yawm an-nafr shine rana ta uku bayan sallah ita ake cewa yawm an-nafr ana ce mata yawm an-nafr ne dan saboda nan mutane suke barin mina su koma a makka qala bil abtah sai ce abtah manzo Allah ya sallace ta thumma qala sai ce if'al kama yaf'alu umara'uk amma dai kai kai kamar yanda shugabanninka suka yi abinda wannan hadisi yake nuhi shine ana gane da kyau ko a kenan wani ne ya tambayi Anas wasu daga cikin abubuwan da manzo Allah yake a wajen mina da kuma wajen me yake da suna arafa to shine sai ya gaya masa amma sai ya ce masa tare da wannan cewa ga yanda manzon Allah yake yi in shugabanninka ga yanda suka yi to ka yi ma shugabanninka biyayya kai yanda suka yi me yake so ya nuna muna a musulunci akwai lokacin da abu sunna ne sai ya kasance kana tare da shugabanni wanda su ba sa yin sunnar wanda in kuma kace za ka yi sunnar za ka saba musu kuma saba musu zai iya jayo fitina to sai a bar wannan sunnar ana gane da kyau ko a yi abin da su shugabannin suka yi ba san ko kuna gane da kyau ba shine ana ta ce masa amma in ba haka shugabanninka suka yi ba to ka yi yanda suka yi kada ka ce dole sai ka yi yanda sunna ta zo ka'ida ce a wajen malaman usulul fiqh suke cewa min sunna tarku sunna lil maslahati rajaha yana daga cikin sunna barin sunna dan saboda wata maslaha ana gane da kyau ko yana daga cikin sunna barin sunna wata sunna dan saboda wata maslaha idan ka san yin wannan sunnar zai jawo fitina to sai ka bar wannan sunnar dan saboda maslaha ta kare fitina domin aka ce sunna shine abinda ba dole bane kai amma in kai zaka samu me za ka samu lada to gina in ya kasance ka bar shi don saboda kare wata fitina wannan ma zai sa a baka lada ana gane da kyau ko domin ita fitina a kodayaushe ana so ne ana so a kare ta a takaice dai musulunci a kodayaushe yana so mu kasance masu biyayya ga shugabanni matukar ba a cikin sabon Allah bane shi yasa ibnu shi yasa ibnu Anas bin Malik yace masa amma kai yanda shugabanninka suka yi an samu ɗaya daga cikin sahabbai yana sallah tare da wani shugaba daga cikin shugabanni khalifofi daga cikin khalifofi na zamaninsa namance wani sahabi ne to shi khalifan ya kasance yana jinkirta lokacin sallar azahar sosai ana gane da kyau ko to sahabin yanda yake yi a gida yake yin sallah ta magrib ta ta azhar idan yayi sallar sa sai ya zo a masallaci inda shugaban zai bada sallah sai ayi sallar tare da shi sai ya kasance sallar da yayi a gida shi a wurin sa ita ce me ita ce farilla wanda ya a bayan khalifa ita ce nafila dan me yasa yayi haka dan saboda kare ne fitina dan da ya yi tsaya a gida ya sallashe bai zo ba sauran al'umma su masu su ce mi amma ba za mu zo masallacin bari mu tsaya gidajen mu yi to wannan duka yana daga cikin yadda sahabbai suke suke kokarin su ga an kasance mi in tsaya madaurin ki guda ba a samu rarrabuwar kai ba a tsakanin mi a tsakanin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mu da haka wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu shi sa wani mai hikima yake cewa وفي التوحيد للهمم اتحاد ولن تبن العلم تفرقنا ألم يبعث لأمتكم رسول يوحدكم على نهج الوئام وقبلتكم ومصحفكم جميعا منار للأخوة والسلام وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام باب الخروج إلى عرفة باب بيان أكن تازو عرفة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منن حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة وظن الله يا يسبكو دق منا ألوكة دي سلاة الصباح ويور gari na ranar arafa hatta a ta arafa har sai da ya zo arafa fa nazala bi namira sai ya sabka a wani wuri da ake ce ma namira wa hiya manzil imam wanda namiratin shine masabkin liman shine masabkin shugaba a koda yaushe har yanzu wannan shine masabkin shugaba namira alladhi yanzilu bihi bi arafa wanda yake sabka a arafa hatta idza kana inda salati zuhri raha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muhajjiran har sai lokacin sallar azhar sai ma'aikin Allah ya taso muhajjiran ya tahi da lokacin rana kin nan at-tahjir shine tahiya lokacin tsananin rana bayan rana ta huta daga tsakiya tana da zahi kin nan sosai kenan shine sai ya tahi a lokacin tsananin rana kin nan fa jama'a baina zuhri wal asri sai ya sallaci tsakani sai ya sallaci ya hada az-zuhr da al-asr a lokaci guda thumma khataba an-nasa sannan sai ma mutane hudu ba thumma raha sannan sai ya tahi fa waqafa ala al-mawqifi min arafa sai ya tsaya inda yake tsayawa a arafa babu rawahi ila arafa babi mai bayani akan sammako zuwa arafa ar-rawahu huwa sairu fi awwali an-nahari abinda ake cewa ar-rawah da larabci shine mutun ya tahi da sanyin sahiya shine ar-rawah akwai lokacin da kuma yake zuwa da wata ma'ana raha a ce ya tahi kamar yadda muka gani a nan sun maraha fa waka fa'al al-mawqif nan bai zo ba da ma'ana ta ar-rawahu bi ma'anahu al-asli حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا نافع ابن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر قال لما أن قتل الحجاج بن الزبير لوكة حجاج ya kashe ibnu zubair arsala ila ibn umar ya tura sako zuwa ibnu umar yace ayyatu sa'atin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruhu fi hadha al-yawm wani lokaci ma'aikin Allah ya kasance yana tahiya a wannan ranar qala idza kana zalika ruhna yace idan lokacin yayi to sai mu tai falamma arada ibn umar an yaruha a lokacin da ibnu umar yaso ya tahi qalu suka ce lam lam taziga shamsa shamsu lam taziga shamsu ai rana bata karkata ho daga tsakiya ba qala sai ce azagat daga baya sai ce musu shin yanzu ta huta daga tsakiya qalu lam tajib suka ce bata huta ba daga tsakiya au zagat a wata riwayar ko shakkar rawi ne ce ko kuma daga baya suka ce masa ta ta huta daga tsakiya qala yace falamma qalu qad zagat irtahala lokacin da suka ce masa ta huta daga tsakiya a lokacin sai ya tashi suka tahi zuwa wurin tsayuwa ko kuma inda za a yi hudu ba da sallah ta arafa babu alkhutbati ala alminbari bi arafa babu bayani akan hudu ba akan minbari a arafa حدثنا هناد عن ابن أبي زائدة حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن أو أمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة na ga ma'aikin Allah a arafa yana akan mimbari yana hudu ba hadisin bai inganta ba haddathana musaddadun haddathana abdullah ibn dawud an salama ibn nubayt an rajul min al hayy an abihi nubayt annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam waqifan bi arafa ala ba'irin ahmar yakhutub ya ga ma'aikin Allah tsaye a arafa akan raƙuminsa ja yana yin hudu ba kenan manzon Allah ya yi hudu ba a kan raƙuminsa da yake nan waƙifan ba yana nuhin manzon Allah yana tsaye bisa kan raƙumin ba a raƙumin a tsaye manzon Allah yana mi yana hudu ba ana gani da kyau ko in ba ɗan kasada ba ai mutum bai yin tsaye a bisa kan raƙumi domin da ya zabura kana mi kana faɗuwa domin babu natsuwa ka yi tsaye a bisa kan raƙumi raƙumi na tsaye ma'ana shi manzon Allah yana son kan raƙumin shi kuma raƙumin yana tsaye domin yana iya hau raƙumin raƙumin yana mi kwanci shi yasa aka ce qa'iman abin da yasa yayi akan raƙumi dan saboda mutane su tsinkaye sa kuma in yana sama za a ji maganar sa da kyawu fiye da yana mi yana a ƙasa dama ita ce hikima ta yin minbari kin حدثنا هناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيء عن عبد المجيد قال حدثني العداء بن خالد بن هوزة قال هناد عن عبد المجيد أبي عمرو قال حدثني خالد بن العداء ابن هوزة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة ناقم أيكن الله ينا ما متاني رانا عرفة على بعير ينا أكن ونراقمي قائم في الركابين ينا أي أتكان mahaya raƙumai guda biyu ma'ana shi yana akan raƙumi sannan ga wasu mutum biyu su ma akan raƙumi sun sashi tsaka ana gane da kyau ko wa'annan su ne masu rike mishi masu masu yi mishi inuwa don saboda rana da abin da ya kamata haka qala abu daud ibn al-ala'i an waki'in kama qala hannad haddathana abbas ibn abd al-azim حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد المجيد أبو عمرو عن الأدائي ko adda'i ibn khalid bi ma'anahu wannan baitin abin da yake nunawa hudu ba ta ranar arafa ana yin ta akan mimbari asali a yanzu idan kuka lura a baya mun yi hadisin da aka ce manzo Allah a hilin arafa yana tsayawa daidai wani wuri da ake ce ma namir ko namira wanda dukkanin shugabanni limammai nan suke tsayawa to yanzu a wannan zamanin an yi masallaci a daidai wurin ana ce mishi masjidu namira masjidu namira wasu kuma suna ce masa masjidu namir kenan sai aka yi katon masallaci a daidai wurin kamar yadda ka san dai sauran masallacin ne a lokacin arafa nan ake yin sallah bayan ma arafa lokutan sauran salloli duka ana yi tunda wurin ya zama gari yanzu kenan wannan shine ana yin hudubar arafa a bisa kan mimbari kishiyar huduba ta idi ita hudu ba ta idi abin da ya zo a sunna shine ba a hawan mimbari ana gane da kyau ko hudu ba ta idi ba a hawan mimbari a ƙasa ake yin ta wanda suka fara hawa mimbari a hudu ba ɗaya ne daga cikin khalifofi na lokacin umawiyya wanda kuma an samu sahabi karar da ya musu inkari ya ce kun saba ba haka manzon Allah ya yi ba hudu ba akan mimbari da kuma hudu ba kamin a yi sallah ta idin ana gane da kyau ko kenan da yana da kyau limai masu hudubobi su kula da wannan magana mafi inganci sallah ta idi ba a yin ta akan mi akan mimbari ina muku wannan maganar mun yi lokacin da muka yi akan mimbari amma da muka gane gaskiya yanzu ba mu hawa mimbari wata shekara da da aka kawo muna da aka kawo haido mimbari muna kare sallah har an rike mimbari ana gyara min ya hawa mimbari sai ni tsayi na kasa sai suka yi ta mamaki sai daga baya ce musu mun bar wannan fatawa ta sallah akan mimbari to daga wannan lokacin ba a kara hiddo mimbari ba kenan a idi ba a sallah akan mimbari sannan kuma sallar idi a sunna waje ake hitowa ba a cikin masallaci ba sai inda larura larura ta ruwan sama misali ko kuma babu hilin ana gane da kyau ko amma matukar akwai hili to waje ake hitowa a yi yi a masallaci saba ma sunna ne malam yace babu mawdi'il wuqufi bi arafa na'am ha ba su shiga masallaci kowa da kowa ai mata ma suna zuwa idi zamanin manzon Allah su ma ina suke tsayawa waje suke tsayawa kowa ma bai shiga masallaci sai in babu wuri in babu wuri a waje kenan sai mutum ya shiga me shiga masallaci babu mawdi'il wuqufi bi arafa babu mai bayani akan wurin tsayuwa a arafa حدثنا ابن نفيل حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن عمرو بن عبد الله ابن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربعين الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن, عن الإمام yace ibn murbi al-ansari ya zo muna muku muna a arafa a wani wuri wanda yuba'iduhu amrun anil imam ma'ana amru mai bada labarin hadisin yana gayin cewa wurin da ya isko su yana da nisa sosai daga liman fa qala sai ce amma inni rasulu rasulillahi ilaikum ni dan aiken manzon Allah ne zuwa gare ku yaqulu lakum yana ce muku qifu ala mashairikum ku tsaya a kan mashairkinku ma'ana ku tsaya a wuraren da kuke fa innakum ala irsin min irsi abikum ibrahim domin ku kuna a bisa kan gado daga cikin gado na ma'aifinku annabi ibrahim alaihi salatu wassalam abin da wannan hadisi ke nuni shine in dai an ce nan ne hilin arafa to duk inda ka tsaya yayi ba dole sai ka ce wuri kaza ba nan ne zaka tsaya ba kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun yawa ne wasu kuma suna ta kokarin sai sun guso inda yake shine sai ya tura mai mai magana yace je can mutane da suke can karshe karshen nan ka je ka ce musu tsaya inda suke ba dole sai sun yi kusa da ni ba duk inda suka tsaya yayi babu addaf'ati min arafa babu mai bayani akan addaf'ati min arafa ma'ana huta daga arafa zuwa muzdalifa حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن الأعمش حاء وحدثنا وهب بن بيان حدثنا عبيدة حدثنا سليمان الأعمش المعنى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة من ظل يا هتو دق عرفة زوى مزدلفة وعليه كوكم زوى منا وعليه السكينة tare da nutsuwa a tare da shi wa radifuhu usama wanda yake bayansa kuma shine usama a bisa kan raƙumi wa qala sai ce ayyuhan nasu ya ku mutane alaikum bis sakina ina horonku ina umurtar ku da nutsuwa a cikin tahiya fa innal birra domin ita biyayya laysa bi ijafil khayl wal ibli ba wai shi bane ijaf shine sur'a ba shi bane a sai da sauri a bisa kan raƙumma da dokuna ƙwale yace fa ma ra'aituha rafi'atan yadaiha adiya yace tunda manzon Allah ya wannan maganar ban gansu ba ma'ana ban ga wasu raƙumma ba sun daga ƙawahuwan su yadaiha nan yana nuhin ƙawahuwan su yana nuhin kun san raƙumma ƙawahuwan su mu da Hausa ƙahuwa ake cewa ko amma da larabci na gaba su ake ce mayat na baya su nemi rijil ana gane da ke kuma in ka lura ko a ma'ana haka ne yanzu kai in kai haka kai tahiyar raƙumi hannuwanka su ne ina ƙawahuwa ina baya to amma mu a hausance sai a ce duka ne ƙawahuwa su ma suna da hannuwa to amma tun da mu hausa muke fassara ne zamu yanzu mu ce ƙawahuwa amma a larabce yadda ne su hannuwa suke cewa yace tunda manzo Allah ya wannan maganar ban ga ƙawahuwansu ba adiya suna gaugawa hatta ata jam'an har sai da ya zo a jam kenan mutane shi suka rika tahiya sannu sannu zada wahabun sun ma'ardafa alfadla ibn al-abbas zahad wahab ya ƙara a hadisin sai yace sannan manzon Allah ya goya al-fadl bin al-abbas wa qala kuma sai a riwayar sai yace ayyuhan nasu innal birra laysa bi ijafil khayl wal ibli fa alaykum bis sakina قال فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منا متاني سكر كتيا سنة سنة بسيبلو بحثي دا سكر زومنا حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس حدثنا زهير حاء وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان وهذا لفظ حديث زهير حدثنا إبراهيم بن عقبة أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد قلت أخبرني كيف fa'altum ba ni labari ya kuka yi au sana'atum dumanan su guda ashiyata radifta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba ni labari ya kuka yi a maraicin da manzo Allah ya goya ka za ku je mina qala ti ji'na ash-shi'ba alladhi yunihu an-nasu fihi mun zo a wani kwari a wannan kwaren wanda mutane suke kwantar da dabbobinsu lil mu'arrasi dan saboda a huta da dare at-ta'risu shine sabka an-nuzul laylan kuna cikin tahiya dare yayi sai ku tsaya ku huta to wannan danya da zango da zaku yi ana ce mishi at-ta'ris larabci yace fa anaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo Allah ya kwantar da taguwar summa bala sannan sai ya kama ruwa wa ma qala zuhairun ahrakal ma'a shi zuhair ba ahrakal ma'a yace ba kenan a wata riwayar maimakon bala sai aka ce ahrakal ma'a sai ya kwarara ruwa ma'ana dai kinaya ce akan hutsari summa da'a bil wudu'i sai ya kira aka masa abun arwalla fatawadda sai arwalla wudu'an arwalla laysa bil baligh jiddan wanda bai kai makura wajen arwallar ba ma'ana ya nuna wajen arwallar bai yi wanki uku uku ba domin ya halatta wajen arwallah ka yi wanki guda guda ko biyu biyu ko wata gaba ka yi ɗaya wata ka yi biyu wata ka yi ne wata ka yi uku shine ma'anan lam yubali qultu ya rasulullah as-sala sai nace ya ma'aikin Allah sallah za a yi qala yace as-salatu amamak a a sai nan gaba za mu yi sallah kenan bayan sun tsaya sun huta an yi arwallah sai aka ci gaba ba nan aka ta aka yi sallah ba qala farakiba hatta qadimna al-muzdalifa sai ya hau har sai da muka zo muzdalifa fa aqama al-maghriba sannan sai aka tayar da maghriba thumma anaha an-nasu fi manazilihim sai mutane suka kwantar da dabbobinsu a wuraren da suka tabka walam yahillu sai dai busu walwale busu walwale me yake da suna shinhidun dabbobinsu ba shine ma'anan walam yahillu hatta aqama al-isha'a har sai da aka tayar da isha'i wa salla ya sallace ta sun mahallan nasu sannan mutane suka walwale dabbobin su kenan ana tsayawa sai aka yi magariba aka yi isha'i sannan aka shiga aka walwale dabbobi zada muhammadun fi hadisihi qala qultu kayfa fa'altum hina asbahtum to ya kuka yi da sahiya ta waye qala radifahu al-fadlu al-fadl ya hau bayansa وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي ni kuma sai na tahi fi subbaqi quraish a cikin quraisha wanda suka tahi da wuri ma'ana suka rige kowa tahiya ala rijlayya akan kawahuwana حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى ابن آدم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال ثم أردف أسامة فجعل faja'ala yu'niqu ala naqatihi sai ya rika me yake da suna tahiya ta sannu sannu shine ma'anan yu'niqu ya rika tahiya ta sannu sannu akan taguwarsa wan nasu yadribuna al-ibla yaminan su ko mutane suna bugan raƙun masu yaminan wa shimalan dama da hagun wala yaltafitu ilaihim sai dai manzon Allah sallam anan kuskure ne yaltafitu ilaihim manzon Allah yana kallon su wa yaqulu na cewa as-sakinatu ayyuhan nas atai sannu sannu ya ku mutane wa dafa ahina ghabati shams sai ya tayi lokacin da rana ta fadi wannan hadisin daga cikin darasin da zamu samu yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kokari a koda yaushe yaga ana yin lamurra a cikin a cikin sauki ma'ana ba da gaugawa ba ana gane da kyau ko kun ga a wannan hadisin da muka karanta kusan riwaya uku ana nuna muna mutane na sauri sauri sai manzo Allah yana ce musu mi as-sakinatu as-sakina atai sannu sannu atai cikin natsuwa atai cikin natsuwa ana gane da kyau ko akwai hadisi da dama manzo Allah yana muna aibin gaugawa a cikin lamurra a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ajalatu min ash-shaytan wa ta'anni min ar-rahman gaugawa aikin shaitan ne kaji karin magana ne ma na Hausa ko to asalin shi hadisi ne gaugawa aikin shaitan ne shi kuma yi sannu sannu aikin mai rahama ne ana gane da kyau ko Hausa suka ce gaugawa ba ta haifuwar ɗa mai ido kuma sannan suka ce gaugawa ba ta kunu ai kun san kunu ko kunu shi dan lallabi ne sai an yi sanne sanne in ba haka ba yanzu ne yana zama ruwa ko ya koma gumba yawwa haka kuma suke cewa gaugawa takan haifi nawa gaugawa takan haifi nawa nawa ita ce kishi da gaugawa misali mutum ne ya hutu za shi wurin aiki yana ta gaugawa bisa kan moto kawai sai ya zo ya kwamci wani abu ya kwamci wata mota yanzu sai aka tsaya yin da ake ce mishi a kwasta to kun gani yanzu kayan mai kwasta ya zo gaugawa ta yi aikin ta yi amfani ko ta yi ko ba ta yi amfani ba shi ne ma'anan gaugawa ta aihin gaugawa kan aifi nawa ma'ana gaugawa kan aifi jinkiri ana gane da kyau ko ma'ana dai a cikin ramurra ana son mutum ya rika yi sannu sannu da yawa daga cikin accidentin da yake faruwa dalilin mini ne haɗurran motoci gaugawa ne kowa shi gaugawa yake tsowa baya gaugawa ko kana gaugawa ka yi sannu sannu domin gaugawa aiki ne na shaitan musamman ma a zuwa sallah shi ma haka ana son a ta yi sannu sannu a hadisi manzo Allah sallam yake cewa idza uqimatu salat fa atuha wa alaikum bis sakinati wal wiqar idan aka tayar da sallah ku zo da natsuwa fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atinmu idan wajen sallah ma an ce kai goga to ina ga abin da ba haka ba Allah ya ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna ko da yake laysat al-aya ala ma'naha az-zahir amma akwai inda ya ka zo irin wannan bayani ana kawo aya bayu Allah na gari su ne masu tahiya a ban kasa a me yake da suna a sannu sannu ba sa gaugawa da ta wuce gona da iri na'am to sai dai tahiyyar manzo Allah ba ba irin tahiyyar mu bace ita tahiyyar manzo Allah ta tsakiya ce ba tahiyya ba kaman tahiyyar hanwainiya ba kuma sauri sauri ba kaman saurin mi wace dabba kaman saurin kiski ko yawwa da ba su ne kusan iri guda to tsaka tsakiya manzo Allah yake yi na'am yace haddathana al-qanabi an malik an hisham ibn urwa an abihi annahu qala su'ila usama ibn zaid wa ana jalis an tambayi usama bin zaid ni ina zamni kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yasiru fi hajjati al-wada ya ma'aikin Allah ya kasance yana tahiya a lokacin hajjin bankwana ina dafa lokacin da ya fito daga arafa qala yace kana yasiru al-anaqa ya kasance yana tahiya sannu sannu fa idza wajada fajwatan nassa idan ya samu wani me yake da suna wani wuri ma'ana idan ya samu wata hanya wadda take mai hili nassa to anan sai ya dan yi sauri sauri kadan qala hisham an-nassu fawqa al-anaq abinda ake ce ma an-nassu tahiya ce wadda tahi al-anaq ma'ana tahiya ce wadda take mai dan sauri kadan ita kuma al'anak tahiya ce wadda babu gaugawa a cikinta حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم na kasance bayan ma'aikin Allah a bisa kan abun hawansa falamma waqa'ati shamsu dafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da rana ta fadi sai manzon Allah ya huto daga Arafa zuwa Mina haddathana Abdullah ibn Maslama an Malik an Musa ibn Uqba an Qurayb maula Abdullah ibn Abbas an Usama ibn Zaid annahu sami'ahu يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة من ظل الله يهتو دق عرفة حتى إذا كان بالشعب حتى إذا يكي أولي كولي نزل سيد أيا فبال فتوضأ سيكام رواية أرولا ولم يسبغ الوضوء sai dai bai cika arwallan ba bai wanki uku uku ba qultu lahu as-salati nake masa sallah fa qala as-salatu amama farakiba falamma jaa al-muzdalifa nazala fa tawadda fa asbaga al-wudu'a da yazo a muzdalifa sai sabka ya sake wata arwalla ya cika arwallarsa summa uqibatu salatan na aka cika sallah aka tayar da sallah fa sallal maghrib sai sallaci maghriba summa anaha kullu insanin ba'irahu fi manzilihi sannan kowanne mutum ya kwantar da taguwarsa a inda yake sun ma'ukimatis isha sannan aka tayar da isha'i fasallaha sai ya sallace ta walam yusalli bainahuma shay'an bayyana filar komai a tsakanin su ba babu salati bi jam'i babu bayani akan sallah a aljam'u shine muzdalifa shi yake ce ma jama'a حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا من ذا الله يسلى المغرب بعد عشاء مزدلفة قباء ينسو حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناده ومعناه da sanadinsa da ma'anansa wa qala yace bi iqamatin iqamatin jama'a bainahuma da iqama iqama an hada tsakanin su kowace aka mata iqama qala ahmad qala waki'un salla kull salatin bi iqama kowace salla ya sallace ta da iqama حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شبابة حاء وحدثنا مخلد بن خالد المعنى أخبرنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل دقى إمام الزهري أسنى لنا ابن حنبل إمام الزهري دم كراتون حديث يا سوانا مالني الإمام الزهري ينا ɗaya daga cikin manya-manya jagorori shugabanni na hadisi shine ake ce ma awwalu man dawwana sunnah shine farkon wanda ya fara rubuta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan rubutu na littafi shine farkon wanda ya fara wannan rubutun kuma ya samu ne dalilin umarni na Umar bin Abdul Aziz khalifa na wannan lokacin yace sahabbai suna ta sahabbai sun rasu ko kuma suna ta rasuwa ko mafi yawancin su sun rasu kuma ga tabi'ai su ma manya-manya wanda suka kwashi hadisai daga sahabbai su ma wasunsu suna ga rasuwa ya kamata a ce an rubuta wannan hadisan don ka a zo suna rasuwa wasu hadisai a manta da su da ya duba daga cikin manya-manyan malamai na hadisi a wannan zamanin sa sai ya zaɓi al'imamu zuhuri shi kuma Allah ya yi sa da kaihin hadda ana gane da kyau ko kuma ya taso a maraya amma tare da wannan ya kwashi ilimi dama aka ce babu maraya sai ragu a maraya ya taso ci da kyasha da kyan amma wannan bai hana masa neman ilimi ba al'imamu zuhuri kuma Allah ya ma rayuwarsa albarka Allah ya yi sa mutum ne mai tsantseni mutum ne kuma mai yawan kyauta ana gane da kyau ko yawan kyautar sa yasa in ka zo ka tambayi sa ko ba yadda sai ya ɗoko bashi ya baka wanda ya tabbata mutum ne wanda yake yawan shiga bashi har sai da ya kai duk sarakan da aka yi duk khalifofin da aka yi a zamaninsa kowanne sai ya biya masa bashi bashi ke masa yawa har sai ya kai ga sarki ya shi labari sai ya ce duk masu biye shi bashi su zo in biya su to sai da aka kawo lokacin wani sarki samari ka san sarki samari ko ba na aka yi wani sarki saurayi ana ce masa Hisham bin Abdulmalik domin sun yi zamani da Abdulmalik bin Marwan sun yi zamani da Umar bin Abdulaziz to Hisham da ya kira wuta wata ran zai biya masa bashi na ji labarin an ce bashi ya maka yawa kai kuma an ce ku uwayen mu sai da suka yi ta biya maka bashi ya ce to uwayen naka da suka biya mini bashi su ma sun san ba ni na zo na roƙe su na ce su biya mini ba kuma uwayen naka da suke biya mini bashi sun san bashin da nake karba ba ni ke cin sa ba dan in taimaka ma al'umma ne in kana biya ka biya in baka biya kuma ka tahiya ka Allah zai ka wanda zai biya ala ga yadda ko Hisham sarki ne wanda ake tsoron sa sosai to yana daga cikin masu ra'ayin a Ali bin Abi Talib shine ya jagoranci kazahi ga aisha na tahijira kun san me yake da suna akwai wata fitina da ta faru an samu kiyayya tsakanin an samu rabuwar kai tsakanin masoyi akwai masu son ali akwai masu son muawiya to su ko mutanen muawiya ne asali ma jikokin muawiya ne to to an samu masu kuskure daga cikin su da suka yi ta sharri ga ali to sai kasance yana daga cikin masu ra'ayin ali shine yama aisha kazahi ana gane da kyau ko wata ran yana a fada malamai duk sun kewaye shi an yi daidai imamu zuhuri na nan dan ya nuna isarsa sai ya ce wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun alim wannan ayar lahu azabun azim wannan ayar da Allah ya ce wanda ya jagoranci yin kasahi ga Aisha yana da azaba mai girma ta sabuka ne akan Ali dan shi ne yama aisha kazahi ya jagoranci yada kazahin ko ba haka ba ya tambayi malami kusa da shi ce eh haka ne na biyu ko ba haka ba duka malaman suka ce eh ko da aka kawo al-imam zuhri yace wannan ba haka bane ana gane da kyau ko sai sarkin yace masa kazabta ƙarya kake yi ana gane da kyau ko to sai yayi masa wata magana yace ana akzibu yace ni kake cewa ina ƙarya la abalaka ana gane da ke ku magana ce wadda ake faɗi don aibantawa la abalaka in a fasani in a hausa ne zaka fassarawa Allah ya halaka ma'aikinka amma su ba haka suke nihi ba ba haka suke fassara ta ba a larabci yace la abalaka yace tir da abin da kake faɗi na cewa nayi ƙarya yace fa wallahi law nada munadin minas sama'i anna allaha ahalla al-kadhiba ma kadhabtu da Allah zai turo mala'ika yayi shela a ban kasa a sama akan cewa kai ƙarya ta halatta yace da duk da haka ni bazan yi ƙarya ba balantana ma ƙarya mi tete haramun ce to kun ga yadda tabbata akan me akan gaskiya shine a gaban shugaba wanda yake na musulmai a lokacin gaba ɗaya khalifa yake faɗin wannan magana al'imamu zuhuri abun koyi ne ga ɗaliban ilimi sannan kuma dubi ne ga nake da suna malumai a wajen kamun kai da kuma tsayuwa akan mi akan faɗin gaskiya kowa ya saba ma wannan gaskiyar ku Allah ka ba mu ikon tsayuwa akan faɗin gaskiya ka nisantar da mu daga son rai na gaba muna tsakiyar hadisi ma ne ko an zuhuri bi isnad ibn hanbalin an hammadin ومعناه قال بإقامة واحدة يتي بإقامة غدا لكل صلاة قوة صلى ولم ينادي في الأولى باي كرابة أتفرق ولم يسبح على أثر واحدة منها كما بينا فلا بقى كرشن كو ليدك تكين صلولين قال مخلد لم ينادي في واحدة منهما بأي كيران صلى ga kowace sallar da aka yi ba ana gane da kyau ko sai dai magana mafi inganci shine an yi kiran sallah da aka yi kiran sallah na farko aka yi magariba aka tada iqama aka yi magariba aka tada iqama aka yi sallar isha'i malam yace haddathana ibnu kathir haddathana sufyan an abi ishaqa an abdullah ibn malik قال صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثا والإشاء ركعتين فقال له مالك بن الحارث ما هذه الصلاة قال صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة ناي إرن ونن صلت هذا ما أيكين الله بإقامة غدا أنا قانا لكيوكو نعم سيدي ما قانا ما في إنجنسي بإقامة غدا بيوني حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قال صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة المغرب والإشاء بإقامة واحدة فذكر معنى حديث ابن كثير حدثنا ابن العلاء حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال أفضنا مع ابن عمر mun hito daga arafa tare da ibnu umar zuwa muzdalifa falamma balagna jama'an lokacin da muka kawo a muzdalifa salla bin al-maghrib wal isha'a bi iqamatin wahidatin salasatan in salasan wa thnayn kinan maghriba raka'a uku isha'i raka'a biyu falamma sarafa qala lana ibnu umar hakaza salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-makani حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني سلمة بن كهيل قال رأيت سعيد بن جبير أقام بجمع فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى الإشاء ركعتين ثم قال شهدت ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا وقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه قال أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى مزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل kenan mun fuskanto tare da ibnu umar daga arafa zuwa muzdalifa bai gushe ba yana ta kabbarori yana ta hailala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd har sai da muka zo muzdalifa fa azzana wa aqama wa amara wa amara insanan fa azzana wa aqama fa salla bina al-maghriba thalatha raka'atin thumma iltafata ilayna fa qala as-salah fa salla bina al-isha'a raka'atayn thumma da'a bi ashaihi sai ya kirawo da aka masa abincin sa qala wa akhbarani ila jubnu amru bimithli hadisi abi an ibn umara kun ji wani suna ilaj ana ganin ɗaya daga cikin manyan manyan malaman hadisi in ka samu ɗaka na isa masa ilaj suna ne mai ma'ana kuma sannan mai asali ma'anansa ilaj shine waraka ko magani yana in ka samu ɗanka ilaj sai ka sami shi na sanya mishi ilaji ne don ya kasance waraka warakar al'umma daga jahilci kenan ya kasance babban malami mai ilmantar da mi mai ilmantar da mi mai ilmantar da al'umma ana gane da ke ko wannan shine kenan ina ne muke an ibn umar faqila ibn umar ai hakuri mu kammala mun kusa karewa sai mu tsaya haka yace faqila ibn umar fi dalika faqala sallaitu ma'a rasul sallam hakaza haddathana musaddad أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية تحدثوهم عن الأعمش عن أمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها ban taba ganin manzon Allah ya sallaci wata sallah ba in ba a lokacinta ba kowace sallah a lokacinta yake yin ta illa bi jam'in sai dai wa a lokacin a wajen muzdalifa fa innahu jama'a bainal maghribi wal isha'i bi jam'in ya hada magriba da isha'i jam'i guda wa salla salata subhi min al-ghadi qabla waqtiha ya sallaci sallar asuba a gobe qabla waqtiha ay qabla waqtiha al-mu'tad kamin lokacin ta da ya saba domin ijma'i ne na malumai ba a yin sallah kamin lokacin ta musamman sallata asuba da sallata azhar da sallata magriba su ijma'i ne ba a yin su kahin me kahin lokacinsu amma sallar la'asar da wace da sallar isha'i su ana iya yin su kamin lokacinsu inda lokacin 'yan uwan nasu ya ne ya yi yanan kabla wakti ha ai kabla wakti hal mu'tad ya yi ta kamin lokacin da ya saba ina alfijiri ya keto amma ba a jinkirta ba kawai aka yi حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى قائدة تسكت ومن استعجل الشيء قبل عوانه عوقب بحرمانه دون دي سلا كامل لوكا تنت توزاء يمسا عقوبة عقوبة أحرم تامسا لا دروا سلا كما زنبي ما تجريسا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي قال فلما أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قزع من ذا الله يا تيا أكن قزع أنا قال لك يوكو سنة ونولي دا يكي آ يكي دا سنة وجه عرفة yace hada quza wa huwa wa huwa al-mawqif wannan quza ne kuma wurin tsayuwa ne wa jam'un kulluha mawqifun muzdalifa ko ina wurin tsayuwa ne wa nahartu ha huna wa minan kulluha manhar irin wannan hadisi mun wuce shi a baya yace fanharu fi rihalikum dan haka ku yanke ku yanke dabbobin ku a inda kuke حدثنا مسدد حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا بعرفة أنا نتيا عرفة وعرفة كلها موقف ووقفت ها هنا بجمع وجمع كلها موقف ونهرت ها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن أسامة بن زيد عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وكل منا منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق كما دكني هنيوي مكة هنياتي ومنحر كما ورين ينكاني فجاج جمعينينا فج أنا قال لك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق fijaji kenan jam'i na fajj shine hanya wadda take da fadi ita ake cewa fajj حدثنا ابن كثير حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر بن الخطاب كان اهل الجاهليه لا يفيدون حتى يروا الشمس على سبيل mutanen jahiliya sun kasance a da ba sa tahiya zuwa ba sa hita daga arafa zuwa muzdalifa zuwa mina har sai sun ga rana ala sabirin akan dutsen sabir wani dutse ne wanda yake kowanne tsawo a makka fa khalafahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya saba musu fa dafa qabla tulu'i shams sai ya rika huta daga arafa daga muzdalifa zuwa mina kamin rana ta hutu kenan sai manzo Allah ya saba musu domin daga cikin ɗabi'arsa yana kokarin saba ma wanda ba musulmi ba yana kokarin saba ma al'amari na jahiliya da kuma yahudawa da nasaru yan uwa masu girma nan ya kamata mu dakata ina shi lokaci ya yi ko? na a takaice babban darasin da ya kamata mu ɗoka idan kula aikin haji gaba ɗayansa ana nan gobe ana can a zamna nan a tashi daga nan aje ina aje can aje can aje can aje can aje can aje can shi yasa wanda bai da kawahu masu kyau ma bai iya ni bai iya haji sai an rika tura idan sahe sahe ke yin yawa to wannan duka ana karantar da mu duniyar ma haka take ana gan da kyau ko babban zarafin da zaka doka a duniyar ma haka take yau kana nan gobe kana can dazu ina gida yanzu ina nan in an jima ina can an jima ina can waga shekarar ina nan wata shekarar ina can ma'ana kamar yadda kake a nan duniya kana nan kana nan to wata ran sai ka ji ka huta daga duniyar ma ka shiga ina ka shiga ina ka shiga kabari shine wani mai hikima yake cewa nazalna hahuna thumma irtahalna kaza dunya nuzulun wartihalun يظن المرء في الدنيا بقاء بقاء المرء في الدنيا محال yace yau muna can gobe muna can mun tashi daga nan mun tai can yace haka ho duniya take nan ana nan gobe ana can ne yace wata ran sai ka je kanka a cikin kabari ka sabka a kabari ka ce kabari salamu alaikum mutum na tsammanin ya dawwama a duniya alhali dawwama a duniya abu ne wanda ba ta yiwuwa Allah ka ba mu ikon yin guzuri na abin da zai tsayar da mu a gobe kiyama a kenan daga sati mai zuwa za mu ci gaba da yadda aka saba kun san da aka saba shine juma'a da asabar kawai ake mi ake karatu ranar juma'a ana yin sunan abi dawud bayan magariba bayan sallar isha'i kuma ana karatun nahaw wasarf ma'ana nahaw karatun koyon larabci ranar asabar kuma ana tafsirin alkur'ani bayan sallar isha'i kuma ana yin me tarjama ko ta alqur'ani da durusul lughatul arabiyya kenan sati mai zuwa za a ci gaba da tsarin da aka saba inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله